الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذا متاش درسينا أربعين أتكن كراتم بداية المجتهد نا الإمام أبو الوليد ابن رشد رحمة الله عليه يوم 18 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1441 ta daidai da 16 ga watan 11 2019 na bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba
na'am al-musannif rahimahullahu yace الباب السادس في نواقض هذه الطهارة babi na shida akan abubuwan da suke warware wannan tahara wannan tsarki menene wannan tsarki na taimama ko na'am وأما نواقض هذه الطهارة amma abubuwan da suke bata wannan ah, wannan tsarki na taimama فإنهم اتفقوا to dom- su malamai sun yi ittifaki sun haɗu على أنه ينقضها ما ينقض الأصل cewa abinda yake warware asalin wanda ta zamanto maimako a gare shi yana warware shi ma yana warware ta الذي هو الوضوء shi wannan asali wanda take zamanto asali uh, ra- a- a- a maimako a gare shi shine alwudu wato tsarki awi tuhur ko kuma wanka ko wato tahara taharatul hadafi ko uh, al-asghar ko al-akbar na'am واختلفوا من ذلك في مسألتين to amma sun yi sabani a cikin wannan a matsala guda biyu alwudu alwala haka ne ce ai me nace sarki nace alladhi huwa alwudu aw at-tuhur wanda yake shine alwala ko wanka eh ahsant
واختلفوا من ذلك في مسألتين sun yi sabani a a cikin wannan ah, zalika yaudu ila madha annawaqid abubuwan da suke warware wannan daharar to a cikin su sun yi sabani akan matsala guda biyu إحداهما na biyu na farkon su هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة shin ni- niyyar yin wata sallar ta farilla eh, yana warware a- a- yin sal- a- a- a- ka- ka- kammala ghairul ghairul- المفروضة التي تيمم لها wato nufin sallatar wata salla ta farilla ba sallar farillar da ya mata taimamar da ya taimamar domin ta ba shin yana warware wannan taimamar mutum ya yi taimama ya yi sallah a zahar babu abin da ya bata masa taimamarsa sai la'asar ta zo shin niyyar cewa zai yi sallar la'asar da taimamar da ya yi ta sallar azahar yana warware taimamar tasa ta sallar azahar an fahimta an fahimci surar aiko to shine na'am والمسألة الثانية matsala ta biyu هل ينقضها وجود الماء أم لا shin samun ruwa yana warware wannan tsa- wannan tsarkin ko baya tsawarware shi أما المسألة Ka- kana cikin sallah sai sai aka kana cewa ruwa ya zo ruwa ya zo Mm? Mm. to wannan taimama taka ta warware yadda zai zama to sallar kama kenan ba ta yi ba ko ku taimama ka tana nan na'am أما المسألة الأولى amma matsalatul ula amma matsalar farko فغاب مالك فيها to maliku rahmatullahi alaihi a cikin wannan matsala ya tafi akan cewa إلى أن إرادة الصلاة الثانية cewa nufin yin sallar ta biyu تنقض طهارة الأولى tana warware tsarkin a tsarkin na farko tana warware tsarkin na farko ومذهب غيره خلاف mazhabar wani s- kuma tare da malik a nan wajen ma a a nan ban sani wannan ta'alikin da na yi saboda a cikin ta'alikin na ce a shafi'i ma'a malik wa huwa aidan riwaya an a a- inda hanabila bari da allah mu tabbatar da wannan matsalar saboda eh kan ku rubuta tukuna sai mun gani Mm, ka gani وإذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها وصلى به فوائت إن كانت عليه والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى هاغني المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله آه شيسا آه يكي تشوى فلا يجوز أن يصلي بالتيمم صلاتين في وقتين saboda haka kaga shi ma tare da ka gani riwaya tare da shi akwai na'am akwai akwai Ahmad da Ash-Shafi'i da kuma Ash-Shafi'iyya haka dai nace a cikin ta'aliki bari mu gani mu ga al-Ishraf wannan akwai akwai al-Awsat a cikin can ko komai bari mu ga al-Ishraf kwarai ka gani ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد فقال طائفة يتيمم لكل صلاة روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق آه الجمهور كنا آه سنة سيكاو الأسانيد سنة برمجة وقال طائفة wacce ita kuma ɗaya wa ƙala ta'ifa yusalli bi tayammumi as-salawat ma lam yuhdith هذا قول الحسن وابن المسيب والزهري وروي ذلك عن ابن عباس وأبي جعفر وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون الأحناف كنا نعم wa mazhabu gairihi khilafu zalika wannan kun ga ku kara da kan cewar fa zahaba malik ku kara wa shafi'i wa ahmad wa mazhabu gairihi kuma shine athauri wa abu hanifa wa ruya an ibn abbas Allah sarki lallai haga ibn kudama daga al'ausar da yake na kalibi dabt haka ya kawo yadda al'ausar ya kawo su haka ya kawo su shi ma wa aslu hadha khilaf asalin wannan sabani yaduru ala shay'ain yana juyawa ne akan al'amura guda biyu
ahluma na farkon waɗannan abubuwa guda biyu هل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة shin a cikin faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum a cikin wannan faɗin na Allah shin akwai akwai abin da aka shafe aka kaddara shi ba to ina faɗin ina nufin idan idza qumtum minan nawm ko kuma aw qumtum muhdithin ko kuma laysa hunaka mahdhufun aslan babu wani mahdhuf da wanda yake ganin babu wani abu da aka shafe sai ya ce zahirin ayar wajabcin alwala ko kuma taimama yayin da duk aka tashi za a yi kowace sallah sai dai sunna ce ta keɓance alwala sai ta yawa ta zamanto ala aslihi a bisa asali lakin sai dai bai dace ba limalikin a yi hujja ga wannan ga malik domin shi malik yana ganin cewar akwai mahazufi a cikin ayar a bisa abin da ya ruwaito shi daga zaid ibn aslam a cikin muwatta a cikin muwattarsa domin ya ce idza arattumul idza qumtum me yace ne a cikin muwatta a cikin wannan ayar ya ruwaito daga tafsirin ibn zaid ibn aslam shikenan wa haddathani an malik an zaid ibn aslam anna tafsir hadhihi al-aya ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum anna dhalika idza qumtum min al-madaji' yani an-nawm to amma wannan dan ya ruwaito tafsiri daga zaid ibn aslam sai ka ce kuma shine abin da ya tafi akai
kuma wancan ka'idar da muka bi ka'idar da muka bi ta taimaka ma malik ta taimaka masa mana al'asul adam al'idmar a'a shi ne mar'a anna fil ayati mahdhufan shi ne wanda yake cewa idza qumtum ila sala ba sai an yi alwala a kowace ba amma wanda yake ganin laysa fil ayati mahdhuf gashi ai فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة شنو مثبر مالك ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة باب ون محذوف إن ذا كوي صلاة كوي تكوي الولا كان يانون كان شور كوة صلاة إن ذا كي sai kai alwala ko kai taimama to abin da ya fitar da alwala sunna shine hadisin Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salloli guda hudu da alwala daya yace amdan sana'atuhu ya Umar ko to kaga kenan an fitar da alwala taimama sai ta tsaya ala alal asl cewa tana nan ita ba abin da ya fitar da ita saboda haka kaga malik yayi amfani da ka'idarsa anan kuma yake cewa inna malikan yawa fil ayati mahdufa shine alama rawahu yawa shine yake cewa bai cancanta ai hujja ga malik ba saboda malik shi yana ganin akwai mahzuf a cikin ayar to amma shine ni nake ce ma shi ibnu rushd dan kawai malik ya faɗa a cikin muwatta ya nuna kan cewa abin da yake gani kenan okay okay ba za ka lizumta masa da abin da ya ruwaito cewa ra'ayin zaid tafsirin zaid ibn aslam bane da shi yake tunda shi bai aiki da shi ba Hmm? ba za ka lizimta masa ba ya yi reporting ne ya yi riwaya ne Hmm? Hmm. inda ma ya ce a- a- ya ce al'amuru inda na ya faɗi wannan to kaga shi kenan Hmm. kuma ka gani bayan ya kare sai malik ya ce bayan ya kawo wannan riwaya sai ce al'amru indana annahu la yatawadda min la yatawadda la yatawadda min ru'afin wala min damin wala min qayhin yasilu min aljasad wala yatawadda illa min hadathin yakhruju min dhakarin aw duburin aw nawm shi ya kawo ta ne dan ya nuna cewar a a bacci yana eh, babu wudu'in na'im idza qama ila as-salah babu wudu'in na'im idza qama ila as-salah na'am wa amma sababu thani dalili na biyu kuma a cikin ruwa- wato mun ce abinda dalilin wannan a a asalin wato a s- asalin wannan khilaf din ya duro ala shay'ain ko da wannan a a fahimtar wannan ayar to na biyu kuma fa
fa huwa takraru talab shine takrarut talab maimai- maimaitawar neman ruwa inda dukhuli wa yayin shigar lokacin kowace sallah wa hadha huwa alzam alzam li usuli malik Malik.
wannan shine yafi lizimta ga wato ka'idodin mazhabar malik ani ce ina nufin an yutadda lahu bi hadha a yi masa hujja da wannan amma ba da wancan ba haka ibn rushd yake gani
وقد تقدم تقدم القول في هذه المسألة magana akan wannan matsalar ta gabata ومن لم يتكرر عنده الطلب wanda be wanda neman ruwa bai zamanto ya maimaitu ba a wajensa وقدر في الآية محذوفا kuma ya kaddara cewa akwai abin da aka shafe a cikin ayar لم ير إرادة الصلاة الثانية to baya ganin cewa nufin yin sallah ta biyu ما لم mimma مم مما mimma yanqudhu tayammu Mm, daga abin da zai warware taimama مما يمكن mimma yanqudu tayammu eh Mm, kun tuna ma- ma- mas'alar tak- mas- mas'alar takrarut talab ko da ta can abba ya ce fa inna malikan radiyallahu anhu ishtarat at-talab wa kadhalika shafi'i wa ahmad wa lam yashtarithu abu hanifa wa sababu ikhtilafihim fi hadha huwa hal yusamma man lam yajid al-ma'a duna at-talab ghayra wajidin lil-ma' am laysa yusamma ghayra wajidin lil-ma' illa idha talaba al-ma'a falam yajidhu lakin al-haqq fi hadha an ya'ta an yu'taqad anna al-mutayaqqin li'adami al-ma' imma bi talabin mutaqaddim wa imma bi ghayri dhalik huwa 'adimun lil-ma' wa amma الظان فليس بعادم للماء ولذلك يضعف القول بتكرر, بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء تو.
وأما نعم.
المذهب وأما المسألة الثانية أما مسألة تبيو فإن الجمهور ذهبوا نعم تو شيني واتو مسألة تبيو شيني سام آ- آ- آ- فإن الجم شيني متن آ، يسامو روا هل ينقضها وجود الماء وجود الماء آ، واتو أثناء التيمم آ، آ، آ، واتو أثناء الصلاة نعم فإن الجمهور ذهبوا تو جمهور malamai sun tafi إلى أن وجود الماء cewa samun ruwa yana warware alwala yana warware taimama afwan na'am وذهب قوم waɗansu malamai kuma waɗansu malamai kuma suka tafi إلى أن الناقض لها هو الحدث cewa abin da yake warware taimamar kari ne rashin tsarkin ne
وأصل هذا الخلاف asalin wannan sabani هل وجود الماء to eh, afwan kafin mu yi mu je aslul khilaf نعم bari mu ga suwar din nan nayi ta'liki nace wujudul ma'i athna at-tayammum naqidun lit-tayammumi ijma'an ko wannan babu shakka a ciki kana cikin taimama sai ka samu ruwa kaga wannan taimama ka ta tashi idan kamar ma mai ma a- a- a- kamar yanda sukan fada idan bat- idan wajada idan wa- eh, eh, menene idan hadar alma batsalar tayammu kamar har sun mai da shi karin magana na'am na biyu wujudul ma'i ba'da al-faraghi minha ba'da al-faraghi min at-tayammum wa qabla ash-shuru'i fi as-salah fa huwa naqidun 'inda al-jamaahir ada qawlun lish-sha'bi wa abi salama hmm? na sura ta uku wujudul ma'i wa huwa fi as-salah fihi al-khilaf alladhi dhakarahu al-musannif saboda haka kun ga akwai wannan tafsilin wannan yana magana ne akan samun ruwan wa huwa fi sala na'am wa huwa fi sala na'am
wa amma al-mas'alatu thaniya
wa aslu hadha al-khilaf aslu hadha al-khilaf to asalin wannan sabani hal wujudul ma'i yarfa'u istishab at-tahara allati kanat bit-turabi
shin samun ruwa yana ɗaukewar hukuncin istishab wato haɗu wato sahibantar hukunci kun san yana daga cikin masail na usul al-istishab shine al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana to wannan hukuncin na cewar mutum mai tsarki ne yana nan tare da shi ko da ya samu ruwa allati kanat biturab wadda wato da tsara ta kasance da taimama da turbayar aw yarfa ko kuma yana daukewar faruwar yin tsarkin da shi da shi at turab wato shine samun ruwa abinda yake daukewar yana daukewar shi kansa ingancin wannan tsarkin da aka yi da turbaya ko ko abin da yake hanawa fara yin wannan tsarkin da turbaya tun daga ruwa tun daga ruwa ai kaga aslan ma ba za ka taimama ba to amma idan ka riga ka yi taimama idan wanda ya ce ai dama an ce ne in baka samu ruwa ba ka yi taimama saboda haka shi samun ruwa yana hana fara yin taimama shine zahiri to wanda kuma ya ketare wannan ya ce a'a ba ma kawai yana hana fara taimama ba yana hana ma wato ci gaba da hukuncin taimama tare da kai wanda yake ganin cewar samun ruwa yana hana fara yin wannan tsaharar da turbaya ne sai ya ce ba abin da yake warware taimama sai kari sai karin alwala wato shine ko abin da yake warware alwala shi mai yake warware ta shine alhadath wanda ku yake ganin kan cewar samun ruwa yana hana wato wanzuwar hukuncin wannan tsahara tare da wanda ya yi ta sai ya ce wannan samun ruwan yana warware tsahara yana warware taimama domin haddin mai abin da yake warware yake warware a tsaharar shine abin da yake ɗauke wannan wanzuwar hukuncin na aljumhur sun yi hujja ga mazhabarsu da tabbataccen hadisi shine faɗinsa alaihi salatu wassalam an sanya ƙasa a gare ni masjidan wa tahura malam ya
ji dilma matsawar dai mutum bai samu ruwa ba wal hadisi muhtamal shi ko wannan hadisi fa yana da daukan fuska fa ina yumkin an yuqala domin za a iya cewa inna qawlahu alayhi salatu wassalam fadin sa alayhi salatu wassalam malam ya ji dilma matsawar bai samu ruwa ba yumkin an yufhama minhu za a iya fahimta daga gare shi fa idza wajada al ma'a idan ya samu ruwa inqata'at hadhihi at-tahara wannan taharar ta yanke wartafa'at ta ɗauke
wa yumkin an yufhama minhu kuma za a iya fahimta daga gare shi fa idza wajada al ma'a idan ya samu ruwa lam tasihha ibtida'u hadhihi at-tahara fara yin wannan taharar bata inganta ba
wal aqwa fi 'aqd al jumhur abin da yafi karfi na abin da zai karfafa ma jumhur hujjar su wa hadithu abi sa'id al khudri shine hadisin abi sa'id al khudri wa fihi amma hadisin abi dhar ne ba abu sa'id ba kamar yanda shi al-gumari ya ta'aliki a nan kasa eh kwarai hadisin abi dhar qal أنه عليه الصلاة والسلام قال
وفيه
wa fihi a cikinsa annahu alaihi salatu wassalamu qala ya- cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza wajadta al-ma'a fa idza wajadta al-ma'a
fa amsahu jildaka to ka shafa jikinka da shi ay alwudu wato as-sa'idu tayyib wudu wudu al-muslim in lam yajid al-ma 10 sinin fa idha wajada al-ma falyam- falyumissahu basharatahu Mm, abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i sai wannan ai yanzu ya hujja ne ga ga su wadancan sai ya hujja ne ga wadancan ya zai hujja sai mu ci gaba da karantawa mu ji
fa inna al-amra mahmulun 'inda jumhur al-mutakallimin 'ala al-fawt
to wannan a wajen jumhurin malaman usul wannan al'a- a wajen jumhurin malaman usul umarni ana ɗaukansa alal faur akan cewa nan take za ka yi aiki da shi
wa in kana aidan qad yatatarraqu ilayhi al-ihtimal al-mutaqaddim duk da yake shi ma wannan hadisin fuskar fahimtar nan da ta gabata za ta iya zuwa za ta iya zai ke masa wa ta'ammal hadha da aka kai tunani akan wannan وقد حمل الشافعي تسليمه imamu shafi'i ya ɗauki yin wato a taslimahu yin sallamarsa أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة cewa samun ruwa yana ɗauke wannan tsahara samun ruwa yana ɗau- wato yana a warware hukuncin wannan tsarki أم قال ya ce إن التيمم ليس رافعا للحدث shi ita taimama a wajen shafi'i ya ce ita taimama ba ɗauke kari take ba ba ɗauke rashin tsarki take yi ba أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث taharatar rafi'a Mm, mufidan a fada ok eh to to ka ɗauke shi na ibu fa'il ne kenan mufidan mufidan tahara ليس a lilhadath ai shi alhadath din laysa mufidan lil mutayammim at-taharata rafi'ata lil hadath shi karin a- a- ai- a- afwan a inna tayammum laysa rafi'an ai laysa mufidan shi at-tayammum laysa mufidan lil mutayammimi at-taharata rafi'ata lil hadath a a mufidan ne ko kuma zai iya zamanto a taharatu din sai ya zamanto na'ibu fa'il ne na mufid tunda shi mufid ai ismu maf'ul ne saboda haka kaga ma'amulin sa zai zamanto marfu'i inda na'ibu fa'il ne ma'amulin sa sai ya zamanto mufid afada mufid eh, ismu fa'il ne تنافي ذنبنا mufid at-tahara yufid ai wato kamar kace ne laysa tayammum yufidu lil mutadayyi lil mutayammim at-tahara at-taharata yufidu ka dauki mufidan dinnan da ma'ana yufidu eh ismu fa'il da eh na'am da fi'il al-mudari ba na'am نعم ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث cewa ita taimama ba ta ba da fa'ida ta tsarki da take daukewar kari take daukewar rashin tsarki ga mai taimama وإنما هو مبيح للصلاة فقط halatta sallah kawai take yi ita taimama مع بقاء الحدث tare da wanzuwar wannan hadasin hadasin yana nan amma kawai tana halatta masa shine ai suke cewa shin sabani shi at-tayammum hal huwa rafi' aw mubih Hmm? na'am وهذا لا معنى له wannan ba shi da wata ma'ana in ji shi إن الله قد سماه طهارة domin Allah ya ambace shi tahara وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب waɗansu muta malamai daga cikin almajiran mazhabar ma- malaman mazhabar Malik sun tafi zuwa ga wannan ma'ana فقالوا sai suka ce إن التيمم لا يرفع الحدث shi ita taimama ba ta ɗaukewar kari لأنه لو رفعه domin da yana ɗaukewar kari لم ينقضه إلا الحدث ba abin da zai warware shi in ba karin in ba karin ba
والجواب aljawab jawabi akan wannan أن هذه الطهارة ita wannan tahara وجود الماء في حقها samun ruwa a cikin haƙƙin akan wato a haƙƙinta وحدث خاص بها wato na hadasi ne da yake banta da ita على القول بأن الماء ينقضها a bisa kauli da kan cewa ruwa yana warware wannan taharar واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها duk waɗanda suka ce samun ruwa yana warware wannan taharar sun yi ittifaki على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة yana warware wannan tsarki kafin fara sallah wa ba'da salah da kuma bayan sallah bayan sallah ma idan mutum yayi sallah ya samu ruwa sun yi ittifaki ba zai rama ba na'am wa ikhtalafu abu sun yi sabani hal yanqudha ruhuhu fi salah samun ruwan a cikin sallah yana warware ta- yana warware taimamar anan ne suke sabani na'am fa dhahaba malik wa shafi'i so malik da shafi'i wa dawud da dawud ila annahu la yanqudhu taharata fi salah cewa wato ru- samun ruwan baya warware daharar idan mutum yana cikin sallah wa dhahaba abu hanifa abu hanifa kuma da ahmad wa ghayruhuma da waninsu ila annahu yanqudhu taharata fi salah suka tafi ya zuwa ga kan cewar samun ruwa yana warware daharar a cikin sallah wa hum ahfadhu lil asl sun fi kiyaye asali لأنه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة domin abu ne wanda yake bai dace da hikimar shari'a ba a samu abu guda ɗaya baya warware tsarki a cikin sallah amma yana warware ba yana warwarewa ba a cikin sallah ba wato bai dace da munasabar yadda shari'a take ba cewa abubuwa da suka yi kama ɗaya ana haɗa su da hukunci ɗaya abubuwa da suka yi saɓani kuma a ba su hukunci daban-daban amma wannan malam ba zai ba zai yi hakan ba na'am saboda mutum ya fara sallah kuma ya ya bata ta ya bata ta shine ai abinda su kuma suka ce wancan jumhur suka ce wala tubtilu a'malakum ga abinda a a ibnu qudama yace bari mu dan karanta ta da gaggawa wannan babin nasa yace al-mashhuru fil madhhab an al-mutayammima idha qadira ala isti'mal al-ma' batala tayammumuhu sawa'an kana fi as-salati aw kharijan minha fa in kana fi as-salati batalat li butlan taharatihi wa yul- wa yalzamuhu isti'mal al-ma' fayatawaddau in kana muhtithan wa yaghtasilu in kana junuban wa bihadha qala ath-thawri wa abu hanifa وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان في الصلاة مضى فيها وقد روي ذلك عن أحمد إلا أنه روي عنه ما يدل على رجوعه عنه قال المروذي قال أحمد كنت أقول يم- يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج تو إن حديثي إمام أحمد يكيني فيه وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية واحتجوا جمهور كينان سمالك بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام ولأنه غير قادر على استعمال الماء لا من قدرته تتوقف على إبطال الصلاة لأن آه على استعمال الماء لا من قدرته لأن من قدرته آه يعني ون- لا من قدرته تتوقف على إبطال الصلاة وهو نعم آه، لأنه قادر على استعمال الماء آه، لا من قدرته تتوقف على إبطال الصلاة wannan magana akwai ah, bata bayyana ba akwai watakila mahdhuf a cikin wannan kamar wasu ya ce laisa min qud- لأنه غير قادر على استعمال الماء لأن قدرته لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة إيه، لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة قدرته على استعمال الماء تتوقف على إبطال الصلاة وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أخرجه أبو داود والنسائي دل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة وكطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها آه، يحققه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما أبيح للتيم- للمتيمم أن يصلي مع كونه محدثا لضرورة العجز عن الماء فإذا وجد الماء زالت الضرورة فظهر حكم الحدث كالأصل ولا يصح قياسهم فإن الصوم هو البدل نفسه فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه ولا خلاف في بطلانه gaskiya kuma wato in aka tsaya aka duba shari'a jam'u bainal mutamathilain yanzu kaga abin da zai karfafa maka cewa ita taimama ba daukewar abin nan din take ba shine mai wanka wanda yake da janaba in yayi taimama duk ran da ya samu ruwa kaga na nasu wani hadisin sai yayi wanka inda a ce taimama daukewar hadas take kamar yadda alwala ko wanka yake yi da aga shikenan ba zai wanka ba abinsa ba zai sake ba kamar su su su sun fahimta ne cewa kamar mutum ma yana sallah ne hadas kaga dole zai fitar da sallah ya shi ne ai shi ne ai kaga ibn ibn rushd yake cewa shi rashin shi samun ruwa hadasi ne khas da yake banci taimama eh to raka in ya same shi tamkar al taimama ta warware domin nau hadath ne khas na'am
sun ma sallah na'am karasa yace eh, me raji
wa bi mithli hadha mhm
wani misla wa bi mithli hadha wa bi misli hada da kwatankwacin irin wannan hujjan ne fa sana'u ala madhhabi abi hanifa shanna'u dai ko sannan Eh, suka yi suka yi wato sh- a- a- a- suka mugusta magana akan mazhabar Abu Hanifa fima yarahu a cikin abin da yake ya tafi a kai min anna dhahika fi salat cewa yin zariya a cikin sallah yanqudu al-wudu yana warware alwala kaga haka suka yi suka yi masa biki yanda suke so ma annahu mustanidun fi dhalika tare da cewa ya dogara ya zuwa ga athar riwaya fata'ammal hadhihi al-mas'ala to kai tunanin wannan mas'ala fa innaha bayyinah domin bayyananniya ce ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها babu hujja a cikin wato dalilai waɗanda suke zahirinsu ana ƙoƙarin a kafa hujja da su ga wannan mas'ala من قوله تعالى daga faɗinsa Allah ta'ala ولا تبطلوا أعمالكم kada ku ɓata ayyukanku فإن هذا لم يبطل الصلاة domin wannan bai ɓata sallah da nufinsa ba وإنما أبطلها طروء الماء toro samun ruwan shine ya ɓata ibadar كما لو أحدث kamar yadda kamar da idan yayi hadasi alwaraz ta warware yau ibn al- yau ibn rushd ya taimaka ma ya taimaka akan mazhabarsa yanda ya kamata لا أول ما.
ya a- ya taimaka akan ya ya taimaka wato akan rusa mazhabarsa ya taimaka ma Abu Hanifa yanda ya kamata eh
na ce ba wani abu شي شي eh mu ƙara eh, to shikenan شي بعد eh gaskiya ne شي يا شافعي wa ibn rushd maliki ne maliki ne eh.
amma ka ga yanzu da kabilu maliki a nan ba na'am albabu sadis asabi السابع.
babi na bakwai في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها a cikin abubuwan da wannan taharar take sharadi ne wajen ingancin su ko kuma a cikin halatta yin su واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها wato jumhur mafi ju- ju- ah, mafi jumhurin malamai sun yi ittifaki akan cewa ayyukan da wannan tahara take sharadi wajen ingancin su هي الأفعال التي الوضوء شرط في su صحتها ne waɗannan ayyukan da alwala ma ya sharadi ne wajen ingancin su من الصلاة na daga sallah ومس da المصحف taba al-mushaf al-qur'ani cikakke da sauran da, da wani wannan واختلفوا sun yi sabani هل يستباع بها أكثر من صلاة واحدة فقط ya halatta a halatta yin sama da sallah guda ɗaya kawai فمشهور مذهب مالك mashhurin mazhabar malik أنه لا يستباع بها صلاتان مفروضتان أبدا ba a halatta yin salloli guda biyu na farilla da wannan taimama guda ɗaya har abada kuma kamar yadda muka gani mazhabar shafi'i ce da riwaya an ahmad
واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين amma maganar malik ta yi sabani akan salloli guda biyu ababen ramawa والمشهور عنه mashhuri daga gare shi أنه إذا كان إحدى الصلاتين فردا idan ɗaya daga cikin sallolin guda biyu farilla ce والأخرى نفلا ɗayar kuma nafila ce أنه إن قدم الفرد cewa idan ya kaddamar da farillar جمع بينهما to sai ya hada tsakaninsu tare da nafila قدم النفل idan kuma ya kaddamar da nafilar لم يجمع بينهما ba zai hada tsakaninsu ba eh ba zai yi ba sai dai nawafilul ba'diya zai yi amma qabliya ba zai yi su ba da taimama
وذهب أبو حنيفة shine shine mashhur amma tun da kaji ya ce mashhur ya nuna kan cewa akwai sabani Mm. Mhm. na'am آه، وذهب أبو حنيفة imam abu hanifa shi kuma ya tafi إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة ya halatta a yi jam'i a hada tsakanin sallolin farilla بتيمم واحد da taimama guda ɗaya wa aslu hadha al-khilaf asalin wannan sabanin huwa shine hal at-tayammum yajibu li kulli salati shin taimama tana wajaba ga kowace sallah ko ko ba haka ba imma min qibali zahiri al-ayati kama taqaddam Am- in ma saboda daga fuskar wato zahirin aya kamar da ya gabata wa imma min qibali wujubi takrar al-talab ko kuma ta fuskar wajabcin wato maimaita neman ruwa wa imma min ko kilayhima kuma daga dukkan fuskokin guda biyu kamar yadda muka gani a matsalar farko da muka karanta Mm. su a mazhabar hanabila za ka iya rama farlai da suka wuce komai yawansu wadda dai take ta lokacin ce ba za ka yi na na gaba ne su ne ba za ka yi kai ba.
zahirka na malik to shine ai bai faɗa ba sai ya kawo kawai surar tayammum da nafila Mm. Ah. nan ya ce gashi inda khalil yake cewa ya tayammamu zu maradin ya ce lifardin wa naflin lifardin walau juma'atin wa naflin istiklalan wa huwa ma adal fard fa ya tayammamu kullun lil witri wa lil fajri wa li salati dhuha ka gani yanda ya faɗa ai yake cewa wajaza janazatun wa sunnatun wa massu mushafin wa qira'atun wa tawafun wa raka'atahu bi tayammumi fardin aw naflin in ta'akhkharat in ta'akharat la in taqaddamat alayhi fala budda min i'adati at-tayammum lahu fa qawluhu in ta'akhara in ta'akharat shartun fi muqaddarin la dalila alayhi ah, في الكلام ويشترط اتصاله بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض لأن لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل أفهم ومنه آية الكرسي والمعقبات ولا يكثر في نفسه جدا بالعرف لا فرض آخر لا يجوز فرض آخر ومنه ط... إيه، آه، وإن قصدا معا بالتيم وإن ق- وإن ق- وإن قصدا وإن قصدا ne kenan zai zama to ko وإن قصدا معا بالتيم لما كان لما كان عدم الجواز لا يلتزم البطلان مع أنه المقصود قال وبطل الثاني خاصة ولو كانت مشتركة نعم لا فرض أي لا يجوز فرض ولو كان منظورا بتيمم فرض آخر هذا وانا يا إذا- إذا وإن ق- وإن قص وإن قصد أما نسيسا وإن قصدا أما يمتى أبنا أما هاي يزبن قوانا مسألة با شيني الفائد آه، واتو الفوائد wannan matsalar ce da Allah a binciko mana wanda duk suka samu ko kuma kafin ok akwai dan lokaci bari mu duba mazhabar malik akan a wato farle fa'itatain na farilla mutum zai iya yin su da taimama daya to kaga ibnu abdul bara a cikin kafi yace wala yusalla wala yusalli salatai fardin wala salawatin maktubatin bi tayammumin wahid إلا أن يكون إلا أن يكون في وقت ومن فاتته صلوات فذكرها في غير وقتها فجائز أن يصليها كلها بتيمم وا- بتيمم واحد ومن أهل المدينة وأصحاب مالك من يقول يتيمم للفوائت أيضا لكل صلاة منها منها لكل صلاة منها وقتها بالذكر و... بالذكر سباني دي أما ثبر قا القاضي عبد الوهاب يتي وأما ال- فأما الجمع بين الفوائد ففيه خلاف بين أصحابنا فمن أجازه جعلها جنسا كالنفل ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة saboda haka akwai mas akwai a, abin nan sabani a mazhabar malik watakila shi yasa ma shi wannan ya shiru a kanta ko a ba ibn rushd ba shi ad-dardir a cikin sharh al-kabir eh gashi nan wa fil fawaid qaw- wa fil fawaid qawlan القول الأول لابن شعبان والثاني لابن القاسم وهو المشهور وفي الرسالة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد قال النفراوي وهذا ضعيف والمعتمد من المذهب أن كل فرض لا بد له من تيمم وهو المحكي قبل هذا بقليل وعلى المشهور ashe ma ta ashe ma matsalar ma tana cikin risala ko misala ta mace eh ta ibn abi zaid to shikenan ya fi yanzu dai mun jayar da idan ana sallah an shiga sallar sai a ƙara sako da ruwan nasa a ba mu rinjayar ba Ibn- ibn rushd shi da ya rinjayar da aka sun wannan
ya a saboda yanzu malikiya ke tun da hadafi ne eh to amma gaskiya amma gaskiya kuma ga aya gaskiya barista a'a barista idan aka duba in aka duba zahirin hadisin abizar in aka duba zahirin hadisin abizar gaskiya zahirin hadisin abizar yana karfafa matsabar abu hanifa da ahmad fa idza wajadta alma a fa amissahu a, ya ya a, akwai kafin nan yake cewa falyattaq a, na'am fal- fa fa idza waj- falyattaqillaha waliyam- waliyumissahu basharatahu yawa ashe a wannan riwaya ne babu falyattaqillah amma inda, inda muka karanta hadisin a cikin muharrar da wannan ziyada kaga wannan ya nuna kan ce- kaga wannan mutlak ne in ka samu ruwa sawa'un kana cikin sallah ko ka ga- ko baka ko baka cikin sallar to tunda ku kun yadda ku malikiya cewa in baka cikin sallah in ka samu ruwa taimama ka za ta ɓaci to me yasa zaka bambance da wannan in kuma kana cikin sallah shi kuma zaka ce ba za ka yi ba in dai da taimamar za ta halatta maka yin sallah ko da babu ruwa in to kenan ya kamata ma idan ka yi alwala idan ka yi taimama sai ka samu ruwa kafin ka bara harama kada ka je ka warware taimama kada ka je ka yi alwala sai ka je ka yi sallar ka haka
ya ma kan Allah kalin su ba akwai masail da ake cewa ma a abin nan a adafi wakati kamar misali a adafil wakti ai wannan asali ne na malik malik ne kawai yake da wannan a adafil wakti kuma wannan abin da yasa malik yake wannan tsantsenin sa ne saboda yana ganin ba zai iya cewa ka sha ba ba zai iya cewa baka sha ba saboda haka sai ya ce a yu- a adafil duk inda yace duk inda malik yace a adafil wakti mustahabbi ne a ba dai sadda bara'atun lidhimma ne eh bara'atun lidhimma saboda shi yana da ka'ida kan cewar sal mutum zimmarsa ba za ta kubuta ba a wajen Allah jalla wa'ala sai idan ya zama babu wata shakka tare da shi akan ingancin ibada saboda haka yake cewa a adafil waqti din gaskiya shi yasa ibn rushd ai kaga yana malikiyar amma ya rinjayar da kaurin da yake sabanin su hujjar su tana da karfi su kaga su basu da wani illa wala tuqilu a'malakum yace wannan ai aiki da wa'annan zawahir din bai dace ba
kuma da nan ga wani ɗan group na umarin jayar da su
Au, abun group ne su ma sun ce da- sun kafa hujja da wala tubdilu a'malakum eh shine ka gani ai to ba abin nan a dalili ne yasa akai ba mutum ne da gangan ya ibtal ba kamar yadda aka ce a wannan cewa wannan abin da ya bata sallar hadath ne ita kuma wannan illar da yasa aka ce din a tashi ai sallar na yankewar sahu da sauran abubuwa yanzu kaga daga cikin illar da rashin yanke nafila din nan take sawa ƙetare mutum yana sallah yana cikin sallah ana tashi domin maslahar sahu wani lokaci za ka ga mutum yana yin nafilar in kana so ka je ka gyara sahu ka shiga sahu a gyara ka sai ka ƙetare shi in ka tsaya kuma zai zama to za a tada sallah ba a daidaita sahu ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya tada sallah sai an taurin sahu to ga wannan diya saba maqasid na shari'a la hawla wala quwwata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am